أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo yau sha tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda ya saba gudana a wannan lokaci kuma insha Allah ta'ala wannan shine majalisun mu na 18 kafin a karan a ci gaba da tasiri akwai tambayoyi da aka saba rubutawa wanda suka yi kwantacin shekaran jiya wannan mai tambaye ce da fatan malam yayi ni lafiya Allah ya gafarta shin ya halatta liman ya rike alkur'ani lokacin sallar tahajjudi a shaguwa lafiya ya halatta liman ya rike alkur'ani wato mushafi idan bai haddace alkur'ani ba idan ba yi da hadda kuma shine limani to babu laifi ya rike mushafi saboda atarin na nashi radiyallahu anha al-imamu ahmad ya rawaito shi daga ɗanyar ta Urwatu bin Zubair rahimahullahu ta'ala sannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi mu'allaqi wato babu isnadi a cikin sahih al-Bukhari sa sannan al-Imam Ibn Abi Shayba ya rawaito shi a cikin al-Musannaf nasa haka al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin as-Sunan al-Kubra dukkanin su suka ce kanat Aisha radiyallahu anha ya ummuha abdullaha في المصحف نانا عائشة تاقسم شيء ونبا وانتا دا أكي شيء مثل ذكوان عبو عمرو المدني يا قسم شيء كان جاء تسلى بيحدث عن القرآن بسيء إيكا مصحفيا نجوبا وا إيكا كما إيتشي ما منسى da wannan asarin malamai suka ce ya halatta a sallar nafila liman ya bude mushafi idan bai haddace alkur'ani ba amma baya cikin sunna ma musu bude mushafi za ka ga sun ana sallar dare ba su bane limamai amma kuma sai su bude mushafi wani ya zo da katotan mushafi wani mai fassara ma sai ya rika budewa wai idan liman ya yi kuskure ya gyara masa ko kuma wasu su kafa hujja su ce wai ai yana hana su bacci duka waɗannan ba dalilai ba ne ba wanda ya sa ka gyara ma limamin ka karatu in kai dama can ba ma'addacin alƙur'ani ba ne shi yasa ya ake son waɗanda suka zama masana ilimi mahaddata alƙur'ani su zama su suke gaban liman annabi sama a hadisi sahihi yace liyaniyani minkum ulul ahlami wan duha kullum idan za a yi sallah ma'abuta kwakwalwa da ilimi da natsuwa su zama su ne za su zama a shefi na waɗanda idan liman karatun sallar da ya kage to su za su tayar da shi sannan baya cikin sunna kowa a masallaci ya gyara ma liman karatu kawai ka ji masallaci wani wani ma ba gyara yake ba batawa yake kaga duk waɗannan ba daidai bane bai kamata a yi su ba ya kamata a nisance su amma liman ya halatta ya rike wannan ya ce Allah ya gafarta malam wasu wasu waɗanne abubuwa ya kamata na yi ko na kiyaye lokacin da nake itikafi to abubuwan da ake itikafi dai ibada ce da ake lizumta ma kai zama a masallaci na wasu lokuta da mutum ya ɗiban makansa ba a fita an shiga ba a zuwa kawai shi ke nan mutum sai ya fita ya ce bari ya fita ya je ya dawo shi dai idan wata bukata ta ɗan adam ta sa shi ya fita kamar me kamar bayan gida kamar bawani kamar ba yi da wanda zai kawo shi abinci ya halatta ya je nemo abinci ya dawo cikin masallaci hakanan ya halatta ya fice wanka wankan nan ko na tsarki ko wankan jin daɗi kawai domin ya sanya ya jikinsa ya halatta sannan haramun ne mai itikafi ya tara da matarsa ko ya gangancin fitar da maniyi sannan ya halatta matar shi ta kawo mishi abinci ko ta kawo mishi ziyara babu laifi idan ta kawo mishi ziyara ya raka ta bakin kofar masallaci malamai suna da sabani shin rihaban masallaci kamar can tana da hukuncin masallaci malaman da suka tafi akan cewa tana da hukuncin masallaci to mai itikafi ba zai je can ba in ya zo sai dai zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan kofofin na asalin kwalliyar masallaci sai ya raka ta amma ba zai je can bakin gate ba waɗanda kuma suke ganin rihaba na da hukuncin masa ba ta da ba ta da hukuncin abin nan kai wanda suke ganin abin nan ba ta da hukuncin masallaci ko waɗanda suke ganin tana da hukuncin masallaci ya halatta kenan a je haccin wanda kuma suke ganin ba ta da hukuncin masallaci waje ce kaga ya kashe tsaya a bakin kofa ce sannan abin da aka fi so ne itikafi shine karatun alqur'ani karatun alqur'ani ya biyanta da yawan ambatan Allah abinda ba qur'anin ba kamar tasbihi takbiri hailala salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yawan istighfari da makamancin irin wannan wasu malamai suna ganin babu laifi mutum ya bude littafin hadisi ko ya bude littafin fiqh amma dai wannan magana tana da ɗan rauni saboda ai ya bar masallaci ne domin yi ibada ta tsantsar ibada so da aka yi lazumci karatun alkur'ani ya fi da salloli da zikirura waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan mai itikafi ya guji yawan bacci wani sai ya zo masallaci kawai ta bacci ya sami inuwa wani zubin da fanka mai daɗi a masallaci ko kuma sai ta bacci ka shigo ne domin kai ibada to ba a san baccin da ya wuce kima ba a san kuma mutum ya zo ya tasa abinci kawai ya tashi tun daga sallar kiran sallar magariba ko mutum ya cin abinci har sahur kaga wannan ba dai ba ba ba ba ba a san haka sannan ba a san yawan surutu tun kawai ya zo ya ta surutu sannan malaman wannan zamanin suka ce in sun samu ne ka aje waya ka aje sannan kar ka zo da qur'ani karka cewa zaka ji tafsiri wasu zai su ko sai su bude waya qur'ani su bude rediyo kai tacce sai su bude rediyo wai suna sauraron tafsiri kaga wani yana amsa whatsapp yana yin whatsapp yana chatting wani yana facebook waɗannan ka bago gidanka ne domin ka bar su ka zo ka gana da Allah madaukakin sarki shi yasa cikin malaman da suka kyautata faɗin me ake nufi da itikafi akwai al-imam Rajab al-Hanbali a cikin littafin sa mai ban sha'awa da fa'idul ma'ari a ciki yake cewa al-itikaf qatl al-ala'iq an al-khala'iq lil-ittisal bi khidmati al-khaliq abinda ake ce mai itikafi shine qatl al-ala'iq ka yanke alaƙoƙi ma'al khala'iq da sauran halittun Allah bil ittisali bi khidmati al khaliq domin ka zo ka sadu kai ma Allah mahalici hidima sadaka ka zo masallaci ka karanta alqur'ani kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai istighfar ya fi ka shagalta da wasu abubuwan da ba su kenan sannan in mutum ya sake ya fita ba hujja babu dalili ba uzuri ita kafin ya lalace sai dai ya ɗauki sabuwar niyya ya sake yin sa Allah ya ganar da mu wannan yake cewa malam mun kai mu goma sha uku a wajen mahaifinmu maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya to Allah ya azurta mahaifinmu da gidaje to akwai wani waje nashi ɗan ƙarami sai ya ce ya bani sai na ce sai na ce mai ya kamata ya siyar min ne saboda ba ni kaɗai ba ne a wurinsa kuma na ce masa hakan zai iya haifar da rikici wata rana sai ya ce mun aina shi shi ya ce ya ban ba na so in faɗa mishi malam don Allah ya zai ka ci gaba da masa nasiha cewa ya ciyar maka yaki in kuma ya ciyar maka a zo da shi da yan uwanka duka gabaki ɗaya ka ba shi kuɗi a gabansu a rubuta takarda cewa shi ya baka ka siya ga kuɗi kai kuma ka karɓi gida shine abin da ya fi saboda hadisin an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu babansa bashir ya masa kyauta mahaifiyarsa ta ce a'a ba zan shaida wannan kyautar ba har sai an je wajen annabi sallama ya yi da ita aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallama ya ce duka ƴaƴanka ka ba su wannan kyautar ya ce a'a shi kadai na ba a wata riwaya annabi sallama ya ce shin ba ka son su zama maka masu biyayya bai daya ya ce a ina son su zama mun masu biyayya bai daya manzo sun ya ce to ku ji tsoron Allah yi adalci a tsakanin yayanku da wannan malamai suka ce ba kyau haka nan kawai uba ya kalla wata kyauta ya ba ɗansa ya ki ba sauran in yana son ya wannan kyautar duka sauran 'ya'yan ma ya ba su ya yayyanka musu sai ya ba su kyauta wannan ba gado ya raba musu ba ya ɗibi wani abu daga cikin dukiyarsa ne ba su kyauta don su ji daɗin rayuwa amma malamai sun yi togaciya a game da kyautar da baba zai matansa kyautar da take da dalili wace irin kyauta ce mai dalili kamar ya kasance baban sai ya ce duk wanda ya na ɗaya a cikin ku zan mai kaza ko duk wanda ya kawo sakamako mai kyau daga makaranta zan masa kaza wannan sunansa ju'ala ko alju'ala ko alju'ul ka sanya musu gasa ke duk wanda ya ci gasan nan to shi zai ɗauki wannan kaga wanda bai ci ba shi ya ja ba kai shi ba za a ce nan an zalunce shi ba haka nan kyauta ta fifiko kamar misali ya kasance baban wannan shekarun shi takwas wancan shekarun shi shida in za a ce yaki ai dole yadin nan shekara takwas ya fi yawa ko to wannan ɗoriyar da aka samu ba zalunci ba ce ba a zalunci wannan karamin ba shi ma in ya girma sai a masa adadin wancan yadin haka nan abin da ya zama na tilas kamar misali ɗaya rashin lafiya aka je asibiti aka kashe masa kuɗi to ba za a ce shi ma wannan ai sai an talla waɗannan kuɗaɗen adadin da aka kashe ma mara lafiya shi ma a masa ba shi ma yana zo a kashe mishi wannan kuɗin ya rashin lafiya kaga ai ba zai fatan rashin lafiya ba ko to da makamantan irin waɗannan malamai suka ce su togaciya ce su ban da su ba ta cikin zalunci idan an ma ɗa wannan amma haka nan kawai mutum irin wannan kes ɗin da ya faɗa ƙaziyya da ya faɗi irin wannan to ba a santa tana kawo rabuwar kai a cikin gida Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya ganar da mu za mu kakkare tafsirin aya ta abin nan 92 ayar da ke bayani akan daukar rikar da banu Isra'il suka yi ma dan marakin sa a matsayin abun bauta insha Allah ta'ala yau za mu kammala ta domin mu shiga ayar da take gabanta alaga kuma karanta ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بسم الله الرحمن الرحيم من جي cikakkiyar kissar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a cikin wannan aya ta 92 a cikin suratul baqara da kuma ayoyin da suke cikin suratul a'raf da kuma ayoyin da Allah madaukakin sarki ya lissafta duk abin da suka faru tsakanin tafiyar annabi Musa alaihi salam domin ganawa da Allah madaukakin sarki a aku da kuma yadda mabiyansa ko kuma mutanensa suka riki ɗan maraƙinsa bayan attamir ya kirkiran musu shi suka bauta masa a cikin wannan kissar akwai darussa da ya kamata mu ɗauka mu kula da su alal aƙalli za mu ambaci darussa guda shida darasi na farko a cikin darussan nan guda shida tun daga tafiyar annabi musa alaihi salam har zuwa dawowarsa da yadda ya tsinci mutanensa a cikin bautar ɗan maraƙinsa akwai anna ghiyaba qa'idi ummatin qad yakunu sababa ghawayati hakuwar shugaban wata al'umma sutari yakan jawo musu dalilin bata idan ya kasance Allah ya ɗauke shugabansu ko kuma shugabansu ya tafiya to wannan yakan haifar musu da bala'i shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsorata suka rikice a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsoronsu kada abin da ya faru da al'ummatan da suka gabace mu ya faru da su so da haka fakuwar shugaba a cikin al'umma yakan jawo ma al'umman nan fitina ko fakuwa ta har abada shine sai muka ce sawa'un kana ghiyabun muwaqqatan kasafar wa ghayrihi daidai ne wannan fakuwar tasa ta kasance ta wani lokaci ce takaitaccen lokaci kamar tafiya kun ga annabi Musa tafiya kwana arba'in fa yayi amma kafin ya je ya dawo tashi wancan kafin ya je ya dawo ji ba abin da ya ba kafin ya je ya daji ba abin da ya faru to ina ga idan rasuwa ya yi au ghiyaban nihaiyan ko kuma fakuwa ta har abada kamar mutu wannan darasi ne babba shi yasa shugaba a cikin al'umma ake ji da shi ake kula da shi ba abun wasa ba rashin shi a cikin al'umma na jawo mutane bala'i akwai misalai da yawa da da a ce ba tafsiri kawai muke ba sai a ɗauko misalai na tarihi yadda al'umma ta rika shiga tashin hankali idan ta rasa wani shugabanta to annabi Musa alaihi salam kissar ɗaukar ɗan marakin sa da mutanen su suka yi sakamakon tafiya sai ya karantar da mu wannan babban darasi abu na biyu anna istikhlafa inda safari sunnatul anbiya lallai shugaba a lokacin da zai yi tafiya musamman annabawa sukan tsaida wani ya zama shine magajin garin su خلافا لما تزعمه الرافضة من استخلافهم حال موتهم sabanin abin da 'yan shi'a suke riyawa akan cewa wajibi ne idan annabi zai rasu ya samu magaji ai mun san wannan fitinar tasu ko yana ɗaya daga cikin abin da ya ja musu ɓata da halaka cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina ali ya zama shine zai zama makwafinsa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko masa da rasuwarsa suka kirkiri riwayoyi waɗanda suke na ƙarya sannan riwayoyin da suke na gaskiya suka yi ƙare-ƙare a cikinsu wasu kuma suka ba su mummunan fassara alhali ba abin da ake nufi da su bace amma dai lokacin da annabi zai yi tafiya ya sa wani ya ce masa ya zama ya zama shine magajin garinsa kafin ya je ya dawo to abu ne da sunna ce ta annabawa annabawa sun yi haka suna yin haka ga annabi Musa alaihi salam zai tafi ya riki dan uwansa annabi Harun alaihi salam yace ukhlifni fi qaumi wa aslih yace ka zama kai ne zaka zama magajin gari na kafin in dawo wa aslih sannan ka gyara abin da kaga ya baci wala tattabi sabilal mufsidin kakka bi hanyar mabannata kaga abin da ake bukata ke amma cewa wai annabi zai rasu ya ce ga wanda zai gaje shi wannan aƙida ce ta 'yan shi'a bayan sun samar da ita sai kuma suka kirkiri riwayoyi na ƙarya da riwayoyin da suke tabbatattu amma ba abin da ake nufi da su ba kenan sai suka ba su wacce mummunar ma'anar domin aƙida su mummuna da tabbata wannan kuma dama tsarin su ne manhajin su ne haka suke wannan darasi ne ba darasi na uku annan nifaq harakatun qadimatun khabithah lalle munafirci wata gwagwarmaya ce lalatacciya da ta dade a cikin al'umma fil adyan samawiyya kusan duk annabawan Allah sai Allah ya fitine su da munafiki ka faro daga annabi nuhu alaihi salam matarsa ita ta fara munafirta kaga a cikin gidan shi aka samu matsala in annabi nuhu alaihi salam ya je wa'azi wa'azi sai ta zagaya kamar yadda malaman sira suke cewa sai ta je sai ta ce musu kun san fa mijin nawa fa an taba kai da psychiatrist an taba sa shi a tubu saboda haka ku yi ku yi hakuri da shi ni ma haka nake ta hakuri da shi a gida shi kenan ta ce ai annabi nuhu alaihi salam mahaukaci ne yana da tabuwar hankali haka take bai to ashe munafurci tsohuwar gwagwarmaya ce tintina akwai ta da wuya ka samu wani annabin Allah da Allah bai jarrabe shi da munafikai ba me haraka nifaqiyya mutanen da za su zama a jikinka amma kuma su suke ba da kai at-tamiri abin da ya faru da shi ke a jikin annabi Musa alaihi salam yake amma bai ba abin da ya masa bayan tafiyarsa ya zo ya wannan iyatafin nasa da wannan shakiyancin ya haifar da wannan lalatar ya sa mutane suka zama mushrikai to ashe munafurci tsohuwar harka ce tsohuwar gwagwarmaya ce tuntuni akwai ta so da kada ka yi mamaki a cikin kowace tafiya ta gaskiya a samu bara gurbi wanda su munafukai ne manufarsu ba ita ba ce a yi tafiya ta Allah da ma'aikinsa manufarsu ita ce suna da wasu manufofi nasu na ɓoye ko dai samun duniya ko kuma wani abu can na daban Allah ya tsare darasi na hudu أن الضلال أسرع إلى القلوب من الهداية lallai ɓata ta fi saurin shiga zukatan mutane fiye da shirya idan yanzu kana son ka shiryatar da wani to sai ka daɗe bai shirye ba amma idan bata ka zo da ita to ba za a dade ba yanzu shikenan kawai za ka samu mabiya cikin dan lokaci kadan yau duk abin da za ka zo ka daga ka ce gashi ubangiji ne shi a bauta masa ba za a ɗau lokaci ba mai tsawo za ka samu mutum zai samu mabiyan da za su yi shi suna kallo kuma sun san abin nan ƙarya ne amma za a samu waɗanda za su bi shi kuma su ba da ran rayuwar su dan shi amma shirya sai a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe ana kira zuwa gare ta amma waɗanda za su fahimta ba za ba su da yawa saboda me rundunar shedan ta fi yawa rundunar gaskiya ba ta da yawa وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن كثيرا من الناس لفاسقون da makamancin irin waɗannan ayoyin da suke shaida akan cewa bata so tayi ta fi mabiya fiye da me fiye da shirya domin ita shirya wata aba ce a hankali take shiga zuciya amma ita bata yanzu nan da an zo da ita kawai shikenan sai ta huda zuciya sai ta shiga kun ga tafiyar annabi Musa kwanaki arba'in sai ga shi a samiriyu ya zo ya kirkira musu dan marakin sa shikenan kawai sun ci gaba da bauta masa wannan darasi ne ba a cikin wannan kissa darasi na biyar anna thubuta qa'idatil muwazanati bainal mafasid wal masalih wa bainal mafasid ba'daha ma'a ba'd aw bainal masalih ba'd ba'daha min ba'd tabbata ka'idar auna tsakanin abubuwa abubuwa da suke na banna akwai abin da zai zama cuta ne amma sai ya zama dole sai an yi ɗaya to sai a duba wace ta fi sauki sai a aikata idan kuma abubuwan nan na gyara ne to sai a duba a ga wanne fi girma in sun ci karo da juna sai a gabatar da wata ta fi girma shine ta'arudul mafasidi ba'dha ma'a ba'd ko ta'arudul masalih ba'dha ma'a ba'd misali ɓanna guda biyu babba da ƙarama malamanmu suna buga misali tsohon misali a wannan zamanin namu misali aka yi haɗarin mota da aka yi haɗarin mota sai ka zo ka tarar da ga wani mutum a waje cikin shi ya fashi cikin shi ya fashi hanjin shi a waje kuma hanjin ya fashi har abubuwan da suke cikin hanjin suna fitowa sannan ga wani can shi kuma a mota sit down ya rike shi amma motar ta kama da wuta yana ihu wayyo Allah ku kawo min gudunmuwa ba za ka iya tafiya wajen wannan mai motar ka fito da shi ba amma in ka kai gare shi kuma za ka iya buɗe motar ka fito da shi ya tsira shi kuma wannan gashi kana taka shi zai karasa kuma dole ba za ka kai wajen wancan na cikin motar ba sai ka taka shi yanzu ya za ka yi a cikin in ka san ka'ida ta muwazana bainal mafasid ba'dha ma'a ba'd sai ka taka wannan sai ka tafi ka je ka sai ka je ka tsamo wancan domin an fi tsammanin wancan ya rayu fiye da wannan wannan ciki a fashe hanji a waje hanta ta fashe kwana da shan hanta hanta shi a fashe ta radar da ke gashi yana kakarin mutuwa kana taka shi zai karasa a ce kai ka kashe shi kai karasa shi ko gawa da maka ga wani can shi kuma yana ihu don Allah ka masa gudunmuwa sai ka taka wannan din ya karata sai ka tafi ka je ka samu wancan kaga banna ce guda biyu ta abu amma dole a aikata wata ballar cikin domin a kubuta to sai a aikata wacce ta fi sauki shike uwa da uba uwa ce da ɗa aka je wajen likita likita ya ba da tabbas wannan ɗan a cikinta in ya ci gaba da zama a cikinta za ta mutu sai aka ce likita ya za a yi sai ce sai dai a zuba ciki to a zuba saboda shi ba tabbas ita ko yayanta kila takwas ko hudu ko biyar ko bakwai tana tarbiyyar tana kula da su sai a zubar da cikin domin ita ta rayu shi ya tafi lahira da ma san bai zo ba ba rayuwar da yake rayuwa ce ta can eh muka kira ta lahira ba rayuwa ce ta can sai ka samu mata suna a ciki yake ne sai a zidda ciki to kaga wannan akwai ta to yin wannan to annabi harun alaihi salam ya kula me yafi masa sauki sai ya ce bari ya bar haɗin kan al'ummarsa kad su ragaba shikenan sai ya kyale su bai ba annabi Musa ba alaihi salam ina jin mun yi wannan bayanin jiya to wannan darasi ne da ya kamata mu kula da shi sosai a lokaci yana da kyau a wajen tarbiyyar yaya yana da kyau a wajen shugabancin al'umma ka'ida ce mai kyau a ba da fatawa ka'ida ce mai kyau a kotu a alƙalanci kai tana shiga rayuwa ga baki ɗaya duk abin da za ka yi karka waɗannan ka riƙa auna me ya fi girma in ɓanna guda biyu ta zo kuma dole sai an yi ɗaya to sai a kalli wacce ce tafi sauki sai a aikata wacce tafi sauki ita kuma gyara shi gyara kai idan ya zama sun ci karo guda biyu to sai a kalli wacce wani gyaran ya fi girma sai a ɗauka sai a bar ƙaram wannan yana da mahimmanci sosai a rayuwa gabaki ɗaya ko a cikin addini ko a zamantakewar duniya wannan mun fahimci wannan a cikin wannan ayoyi darasi na shida kuma na ƙarshe annal hawa min aqwa asbabil falal kaga san zuciya ka guje shi yana ɗaya daga cikin mafiya ƙarfin dalilan da suke jawo mutum ya bata shi yasa al-imam sayyidina abdullah ibn abbas yake cewa ma ma zakara Allahu al-hawa fil qur'ani illa damma Allah bai taɓa faɗin san zuciya a cikin alƙur'ani ya yabe shi ba shi dai ya zarge shi أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هاجنيكو هاجا زرجين هواك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله هاجا دون زرجين الهوى أكيد إن الحوال هو الهوان بعينه وصريق كل هوى صريق هوان lallai son zuciya shine kaskanci asalin kaskanci duk mutumin da ya fi son zuciya shi ya kaskanta al-imam al qayyim rahmatullahi alayhi yace inna tiba al-hawa yaghliqu 'an al-'abd abwab at-tawfiq wallahi bin son zuciya shi yake kulle mabawa kofofin samun dacewa da abin da Allah ke so matuƙar mutum ya tasa son zuciyarsa a gaba ya ce shi son zuciya shi zai ba yadda za a yi Allah ya datar da shi ba zai samu dacewa sai ka aje son zuciya gefe guda wa yaftahu alayhi abwab al-khidlan malam ibn qayyim yace kuma son zuciya shi ke bude ma mutum kofa kofofi ba kofa ɗaya ba kofofi na taɗewa da lalacewa duk mutumin da ya fi son zuciya sai ya kaskanta sai ya walakanta sai Allah ya tona masa asiri ko a duniya ko a lahira fatarahu yalhadu bi anna Allah law waffaqahu lakana kada wa kada sai ka ji mutum yana cewa to ni dai da Allah ya dace da ni ai da nayi kaza da nayi kaza kuma son zuciya shi yake bi mutumin da zai zo ya ce maka yana aikata zunubi yana son ya bari amma ya kasa bari to babban matsala ita ce son zuciya in zai aje son zuciya ya saba ma ransa to zai daina wannan saba a shek muhammad hussein ya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a ƙasar masa ya ce akan yi mana tambaya da yawa mutum ya ce yana aikata zunubi amma ya kasa ya bai ya ce to ba amsar da za mu ba ka face ita ce mu ce maka ka daina son zuciya shine zai sa ka bar saba domin son zuciya ke sa ka in ka cire son zuciya shi ke ai zuciyarka ce ke ce maka kai a shek usman ibn fodiyo rahmatullahi alaihi yana son ya karantar da almajiransa yadda ake saba ma son zuciya wata rana ana zaune a majalisi sai ya ce za a samu kaza mai siffa kaza ya siffanta ta siffofin da yake so aka ce eh aka ce ya ce to aje a nemo masa aka je aka nemo sai ya ce a yanka masa aka yanka sai ce irin suya kaza yake so a masa aka je aka yi masa aka kawo masa an kawo an aje a gabansa ya ɗauka zai ci sai ya aje sai ce a tafi da shi a sadaka da wannan naman kaza sai ya ce ina zaune ya tsarkaso min a zuciyata ba naman da nake so in ci a duniyar nan sai naman kaza kuma duk sufofin nan da mai zuciyata ce ta siffanta min cewa abu kaza nake so abu kaza nake so abu kaza nake so kuma lokacin da aka kawo naman kazan nan yau na gaba sanke ba amma saboda in saba mutum zuciya na sai na ce a tafi da shi ya ce to haka kake ma kowane sabo in kana son ka saba ma son zuciyarka to haka za ka sai miyanka ya tsinke a game da saban sai ka fasi in kai haka kai ta tarbiyyar kanka kai ta tarbiyyar kanka to za ka bari da izinin Allah son zuciya ce وقد سد وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه قال ابن القيم يتي على حالي مي cewa da Allah ya shiryatar da ni da na dacen nan shi ya toshe ma kansa hanyoyin samun dacewa saboda ya fi son zuciyarsa duk mutumin da ya fi son zuciya Allah ba zai tare da shi shi yasa suka ce duk mutumin da ke bin son zuciyarsa ko magana ya kai ka ji wari a cikin maganarsa warin bata amma mutumin da ke bin wahayi da nassi ya yadda shi nassi ne mai gidansa shi zai masa sai to duk lokacin da zai buɗe baki ya magana sai ka ji hikima ƙanshinta na fitowa daga bakinsa in rubutawa yake ka ga hikima a kwalo-kwalo a cikin rubutunsa in faɗi yake an ji hikima a bakinsa saboda me saboda Allah madaukakin sarki shi ke juya masa zuciyarsa shi ke juya masa harshensa ba son zuciya ba ba shaidan ba shine sai yake cewa qala al-fudayl ibn iyad ɗaya daga cikin malamai magabata a imamul fudayl ibn iyad abu ali rahmatullahi alaihi ya faɗa yake cewa man istahwaza alaihi alhawa duk mutumin da son zuciya ya gewaye shi wattiba'u sha'awati da bin sha'awa sha'awanta in qata'at anhu mawalid tawfiq to ba shi ba hanyoyin samun dacewa hanyoyin dacewa za su tsinke masa ko ya nemi yabo ba zai dace saboda saboda son zuciya yake bi in ji al-imam al-fudayl ibn iyad nakalin al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa rawdatul muhibbin wa nushatul mushtaqin a babin sa na karshe da ya kulla akan zammul hawa al-imam ibn al-qayyim yake cewa wa qala ba'd al-ulama wani daga cikin malamai ya ce al-kufru fi arba'ati ashiya kafirci na cikin abu hudu duk wanda kage ya kafarta to ɗayan abu hudun nan shine sababin kafircinsa ko duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za a lissafta guda hudu yake yi to ana nan ana nan wata rana zai kafirta ga su kowa ya ji su fil ghadabi hushi in ka zama kawai ɗabi'a ka ita ce ta hushi to akwai yiwuwar wata rana ka kafirta domin a cikin hushin na Allah kada ya san abin da za ka yi sulhu muke yi na aure wani uba ya ce sai dan shi ya take yarsa dole sai ya take ta yace kuma ya take ta saki uku na ce a'a ai ko da ya yarda zai sake ta kuma akwai maslaha a cikin sakinta to saki uku a kalma ɗaya ba sunna ba saki ne na bid'a so da ka ai sakin sunna sakin sunna shine sake ta saki ɗaya idan ko aka ce an yi saki uku nan an saba ma shari'a baban nan a gaba na kalmar da ta fito a bakin shi cewa yi to a saba ma shari'an mana ghadib kushi ya fusata shi a saba ma shari'an mana don mu rabu da wannan kazan yarinya ya kunduma mata a zagi ya ce sai an take ta take uku na ce to ai in dai za a saba ma shari'a to wannan zaman namu bayi da amfani mu tashi sai a je a saba ma shari'a a waje ba a daki na ba sai a tafi can wani waje a saba ma shari'a in dai ba shari'a za a to zama mu bayi da amfani to daga nan ne sai ya dawo cin hayyacinsa ya fahimci kalmar da ya faɗi kalma ce mai girma kalma ce babba in aka sami yan zafi azzafawiyu yanzu nan sai wani ya ce masa kaya kafarka ko akwai zafawiyu ko to a kilgaba fushi ke sannan na ji malami kan ya ce wa shahawati sha'awa sha'awa san zuciya ke in mutum ya fi san zuciyarsa sai sai ya kafarta sai ya kafarta malamin qayyim ya kawo labarin wani wani ladan wal iyazu billah ladanin nan yana kiran sallah akan mi'izana ya hau kan hasumiya yana kiran sallah a makwabcinsa akwai gidan wasu waɗanda ba musulmai ba sai ya hango wata yarinya kyakkyawa ya fara kiran sallah ko sai tsinke kiran sallar nan ko sai fada ya shiga gidansu ya ce mata ai yana santa sai ta ce ya za in aure ka kana musulmi ne kuma kafira sannan kuma kai a cikin musulman ma musulmai masu laifi babba kiran sallah ba kai kake kai kike cewa a zuwa yi sallah ka ga ladan ai ba wanda yake shi laifi a wajen wanda ba musulmai ba shi sai ke cewa a zuwa yi sallah shi ke nan ce to yanzu me kike so ce in ka yadda ka zama kafiri sai ka sai aure ka kawai shi ke nan sai ce ta abu mai sauki sai sai ya kafarta mala ibn qayyim ya ce fa ma ta fi hinihi ya mutu a wannan take a nan wajen ya faɗi mutu bai aure ta ba ya rasa addinin kaga son zuciya ke warrabaki da kwaɗayi kwaɗayi na jawo mutum kafirci warrahabaki haka tsoro ka ji tsoron abin da ba a ji tsoron sai yana jawo kafirci to shine bayan ya kawo wannan sai ya ce sun maƙala sai wancan malamin mai batun ya ce ra'aitu min hunnat na ya ce da ido na na ga waɗansu abubuwa guda biyu da suka faru na sanadiyyar waɗannan abubuwan guda hudu da aka lissafa waye da waye ya ce rajulan gazaba fa qatala umma ya ce na ga mutumin da ya wushi ya kashe mamarsa kun nan na ba ku kisar yaro da ya fasa zuciyar cewa shi kuɗi ya sa shi ka kwaɗayi mu kuma sai mu ce mun je na kwaɗayi ya ce ka masa kuɗi ya ka masa zuciyar uwarsa shi kuma ya ba shi kuɗi ko ya je ya fasa zuciyar uwarsa ya ciro ya kawo masa ya zai kawo masa ya faɗa hanya ko ha abin da ya faru ya faru to kun ji na farko sai na biyu wa rajulan ashiqa fatanassa sannan sai mutumin da ya bi dan wata sai ya zama kafir ya zama kirista fatanassa ya zama kirista ka kila wacce kirista ce wa kana ba'd salaf yatufu bil baiti an samu wani daga cikin magabata yana ɗawaci a ka'aba fa nazara ila imra'atin jamilatin kawai shikenan sai ya ga wata mata kyakkyawa fa nazara ila janibiha fa masha ila janibiha kawai sai ya tafi inda yake ya bada ya bada wafin da yake kawai tafi wajen wannan mata sun maqala fi baiti yace ahwa awaddini wal ladzatu tu'jibuni fa kayfa li biha wal ladzati wad dini ya ce ahwa hawa dini ce gani yanzu dai addini na nake so dawasi na zo in yi aikin hajji nake yi ko umara wannan za ku tu'jibu ne ga kuma wani kayan daɗi can yana burge wai wannan mata sai ya ce fa kaifa li biha walladzati wa dini to yanzu ya zan yi ga san ga ga addini ga san daɗi wanne zan bi fa qalat sai ta ce da ahadahuma tanal akhar yace baɗai za ka samu da duk wanda ka zaba za ka zaba in ka bar da wafin ka zo waje na zan biya maka da abin da kake so na bukatar ka in kuma Allah kake bi to je ka kai da wafin ka bane kaga ta bashi amsa ta gaskiya so da ka san zuciya bala'i ina muka samu wannan darasin ya fito a cikin wa kadhalika sawwalat li nafsi as-samir yace haka raina ya riya min haka raina ya zaɓin min aikata in kirkiri ɗan maraƙin sa in ce shi ne abin bauta a bauta masa so daga son zuciya bala'i malam ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqin sai da ya kawo hanyoyi guda hamsin da za ka bi ɗaya bayan ɗaya domin ka guje ma son zuciya ya Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka sa zukatan mu su zama cikin su zama suna jin abin da kake so Allah madaukakin sarki ka tsarkake zukatan mu daga miyagun hali daga kuma miyagun ɗabi'u insha Allah za mu shiga aya ta 93 da izinin Allah ci gaba ne da bayani a game da wannan dai kissa da aka ba mu tarkar dan marakin sa da banu Isra'il ko Yahudawa suka yi أرمى أن أمركم سكيت وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا نعم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم نعم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم
Allah madaukakin sarki ya ce wa id akhadna mithaqakum ya ku yahudawa ku ku tuna lokacin da muka riki alkawarin kun ga alkawarin Allah da ya dauka daga Yahuda ba ba suna da yawa wa rafa'na fawqakum tura sannan kuma sai muka daga muku dutse a saman ku ku ma atainakum muka ce ku karbi abin da muka ba ku na at-taura bi quwwatin da karfi da gaske wasma'u sannan ku ji qalu sami'na yahudawa lalatattu suka ce mun ji wa asaina amma mun saba ba za mu ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla sai aka shayar da su kafirci bi kufrihim aka shayar da su san bautar dan marakin sa bi kufrihim saboda kafircin da suka yi tun a farko qul bi sama ya'hukum bihi imanukum ka ce tun da abin da imaninku yake umarta ku da shi in kuntum mu'mini in dama kun kasance masu imani a nan allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani a game da yahudawa da kuma abin da suka aikata din nan na riƙar ɗan maraƙinsa a matsayin abin bauta allah madaukakin sarki ya ce wa in akhadna mithaqa ya ku banu isra'il wato yahudawa ku tuna ku tuna nan ana magana da suwa ana magana da yahudawan da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo da waɗanda suka zo bayan su domin ba su bane suka yi suka riki dan marakin sa ai uskuru idh takhadha ajdadukum al-ijla ku tuna lokacin da kakanninku suka riki dan marakin sa a matsayin abun bauta ku kuma ba ku zo kun nuna ba ku yadda da abin da suka yi ba ai an ba mu ka'ida ko ibnu atiya yace ka'ida ita ce mutum arriba bil ma'siyati ka fi'liha mutumin da yayi da sabo to kaman ya aikata ne sai mutum yace to ni dai bana kaza amma ni wanda ya ban ganin yayi laifi a shi ke ai dai shi to kakannin su suka yi wannan mummunan aiki to amma yanzu ga sha Allah lokacin sarki yana ba su labari kuma ana tuna musu kamar su suka yi saboda ne ba su musu abin da kakanninsu suka yi ba ba su ce ba su yadda da abin da kakannin nasu suka yi ba to shi ne sai Allah ce wa rafa'na fawqa kuma tura kuma ku tuno lokacin da muka ɗaga dutse a saman wannan aqur din al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yace wa qur yace wa khulifa fi quri an yi sabani game da lafazin aqur din nan kalma akur ta zo a cikin alkur'ani a wajaje da yawa a ƙasa ƙasar nan wa tini wa zaituni wa turi sinin kaga akwai wa shajaratan takhruju min turi sina'a tambutu bid-dawni wa sidghin lil wa sidghin lil akili sannan gayin can Allah madaukakin sarki ya ce wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun kage aku sannan ga wannan aya wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa atayna kage aku kalma ce da tabban ta ta ta ta ta ta maimaitu a cikin alqur'ani to sai al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace malamai sun yi sabani game da lafazin aqu sai yace faqila wasu malamai suka ce الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام suka ce in an ce aqur suna ne na yanka na dutsen da Allah ta'ala ya magana da annabi Musa a saman a kansa shine aqur magana ta farko ce in ka ji an ce aqur to ana nufin wannan dutsen da Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Musa a kansa shine ake ce ma aqur a wajen wasu malamai shi yasa idan suka zo bayani akan wattini wa zaituni wa turi sini suka ce wattini Allah madaukakin sarki na rantsuwa da aure wa zaituni sannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da zaitu sai suka ce me Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da shi watti aure Allah ya rantsuwa da aure sai wasu suka ce masallacin annabi Nuhu alaihi salam ne Allah yake rantsewa da shi domin a wannan masallacin na annabi Nuhu alaihi salam ƴaƴan marmar wannan dan marmarin da ake ce masa aure yana fitowa a wajen والزيتون sai suka ce Allah ya yi rantsuwa ne da azzaitun azzaitun biladu filastin kenan biladu filastin kusan inda aka haifi annabi isa alaihi salam kenan wa turi sini Allah yana rantsuwa da dutsen sini sai suka ce aljabalul ladhi kallama Allah alaihi Musa dutsen da Allah ya magana da annabi Musa a kansa sai aka ce wa hadal baladil amini Allah na rantsuwa da wannan garin kuma mai aminci sai waɗannan malaman sai suka ce Allah ya rantse da gurare guda hudu da ya tayar da annabawansa masu daraja ya rantse da inda ya tayar da annabi Nuhu ya rantse da inda ya tayar da annabi Isa ya rantse da inda ya tayar da annabi Musa ya rantse da inda ya tayar ya tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a wajen wazaitun din nan ai annabi Ibrahim ma anan yace wasu malamai sun istinbati cewa waɗannan ayoyin guda biyu wacce ne wa zaituni wa turisi ne an fitar da ulul azmi na rusuli guda biyar bayan ayoyi guda biyu da suka ambace su شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. da kuma ayat ke cikin suratul ahzab ko to sai suka ce ishara ce to a takaice dai malaman da suke ganin abin da ake ce ma'asur cewa sunan yanka ne na dutsen da Allah madaukakin sarki ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam hujjojin su kenan wasu daga cikin hujjojin su kenan hujjojin nan suna da yawa amma ba sai mun kawo su duka ba wa anzala fihi at-taurata duna ghayrihi suka ce kuma a wannan dutsen Allah ya saukar da annabi Musa alaihi salam a taura ba a kiran wani dutse da aqur idan ba shi ba kun ga kauli na farko ce magana ta farko kenan ta waɗannan malama sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce rawahu ibn Jurayj an ibn Abbas al-Imam ibn Jurayj al-Makki shi ya ruwaito wannan magana daga ibn Abbas dama silsilar ibn Jurayj tana kaiwa ai zuwa ga ibn Abbas domin ibnu abbas shine shehu ahli makka shi kuma ibnu juraidin a malaman hadisi a zamaninsa shi ma shine shehu ahli makka wannan magana ta farko ce amma warawa dhahab amma al-imam dhahab ibnu muzahim shi kuma ya waito anhu daga ibnu abbas magana ta biyu ce أن الطور ما أنبت من الجبال خاصة دون ما لم ينبت دوسا ليتن تنتع تراشدا aqur shine duk dutsen da ke fitar da tsirrai kuna da yin sha Najeriya dutsen da ke fitar da shuka dutse ne amma kuma shuka na fitowa a saman sa kuna da yin sha Najeriya to sai ku bincika to suka ce shine ake cin shi aqur ba a kiran dutse da lafazin aqur sai idan ya cika wannan sharadin na cewa yana fitar da tsirrai a saman sa kauli na biyu an samu shi ma daga Ibn Abbas الماجرين قال إمام الضحاك بن مزاحم شيويته وقال مجاهد وقتادة أما وأن الجقاجقا ما لم تفسير ده مجاهد بن جبر ده قتادة بن نعامة السدوسي dukkanin su manya manyan malamai a cikin tabi'ai masana tafsiri su kuma suka ce ayin gabanin kana duk dutse ana kiran shi da tsuba amma su ma sai suka sha bamba illa anna mujahidan qala sai dai mujahid shi ya ce ismun li kulli jabalin bi kiryaniyyati a yaren kiryaniya to duk dutse shi ne suke ce masa tsohon kaga ba asali ba kalmar larabci ba ce kenan a wajen wa a wajen al'imam mujahid sannan sai al'imam al'ukuli sai ce wa qalahu abul ali al'imam abul ali ya ubay ibn mahran shi ma ya rubuta wannan magana cewa dutsen da ake ce kowane dutse ana ce mishi الطور أما ياريني بعد لا رشيبا يارن كرياني ينشيني على أي حال دكا ينسو إذا مكالورا أن يسابعني أكن شوى دوتيني أن يسابعني أكن شوى دوتيني الطور kaga ba a yi sabani ba me wijhatu al-ikhtila ina ne suka saba magana farko da ibnu durayjin ya goyito daga ibnu abbas da isnadin sa tana keɓe dutsen gawa dutsen kawai da Allah ya magana da annabi Musa dutse ne ko ba dutse ba ne dutse in ka ɗauki maganar da abdahaku ya waito daga ibn abbas shi kuma ya ce ne dutsen da ke fitar da tsirrai ya yadda dutse ne ko bai da dutse ba ne in ka ɗauki maganar waɗannan manya-manyan malaman guda biyu da katada da mujahid su kuma suka ce sunan dutse kai kowane dutse har wannan yanzu misali ina duwatsu madarka ce in ka tashi kana larabci sai ka ce ɗurin madarka ce maraktu bin ɗuri madarka ce in ka je menene sunansa kufena sai ka ce maraktu bi tsuri kufena in ka je na kwatankushi haka in ka ɗauki maganarsa in kuma ka keɓe cewa haka cewa wancan ake nufi to amma dai maganar da ta fi kusa da daidai ita ce maganar su katada cewa duk dutse ana ce masa tuwo tuwo tuwo dutse kenan domin nan Allah madaukakin sarki ai bai bayyana mana cewa wannan dutsen da ya magana da annabi Musa shi ya dago shi kuma ya dora ma banu Isra'ila a saman sa ko akwai a Qur'ani babu kenan ashe kowane dutse ana kiran shi da abu Allah ya saka dutse akan sama a saman banu Isra'il a matsayin aya cewa idan ba ku imani ba zan sa wannan dutsen ya nakar da ku ya faɗo kanku ya baje ku gabaki daya ku narshi to shine wa rafa'na fawqakum tura aka daga musu dutse a saman shi shi yasa al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi ibn jarir shaykh al-mufassirin yake cewa wadduhu id akhadna uhudahu ku tuna ya ku yahudawa a lokacin da muka karbi alƙawurran ku wato alƙawurran kakanninku bi an khudhu ma atayna kum min at-taurat muka ce muku ku rike abinda aka ba ku na at-taurat allati anzaltuha ilaikum wacce na saukar muku ku rike da kyau an ta'malu bima fiha min amri ku yi aiki da abin da ke cikin attaura na umarni na wantahu wa tantahu amma nahaytukum fiha sannan ku bar abin da na hana ku a ciki bi jiddin minkum fi zalika wa nishatin ku zama kuna da ƙarfi kuka yi wannan da gaske kuka yi ba da wasa ba haka ake son mutum ya rike addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi umurtan mu da rike sunna sai ce ne abdu alaiha bin nawajid abdu alaiha bin nawajid ku rike sunna ta bin nawajid da haƙoran ku fikoki kauli rajihi abinda dutsen abin nan haƙorin da ake ce mishi najis shine wannan wanda kake ganin idan naman jeji kamar zaki ko damisa ko makamantansu sun kama nama da shi suke juyawa za ka gani sun karkatar da kansu in kana kallo kada Allah ya ka gani a fili za ka ga sun karkatar sai su yi haka sai su kama daidai wannan jijiyar su tsanka to shi na ke ce mashi najis eh shi ne najis to najis kenan to annabi sun ce da shi za ku rike ka lura da kyau za ka ga wannan na gaban nan in ka fassara su cewa su ne najis so ta rufe a jama sai in bakin ka zai balle amma wannan shine na gaske in rake kake ɓazga so ta shi haka kake juya zai ga mutum zai sha rake sai wani kakance kana mushi magana baya gane abin da kake nufi ya riga ya nisa to najis kenan maza su ne ce abu alaiha bin nawajid ku rike sunna ta da waɗannan jikokin nan kafi wasa da ita to shine irin nan ku duma atainakum bi quwwa da annabi Yahaya ya zo Allah ta'ala ce ya Yahaya khudil kitaba bi quwwati ai bi jiddin minkum ku yi da gaske so da ka ba a ma addini uku sakwa-sakwa da gaske ake rike addini domin shaidan kullum fada kake da shi ya ga kayi sakwa-sakwa ka bar shi in ka rike shi dama sakwa-sakwa shi kenan da ya zo ya maka waiwayi shi kenan kawai sai kai wuki da shi ka gaji amma in ka rike da gaske to ba haka nan kawai za a zo shi kenan kawai da an dan girgiza ka sai ka ce ka bar shi ba a sai an dan buga an buga an buga kai ma wani zubin sai dai a kashe ka a kwace in za a iya kwacewa bayan mutuwarka ka to haka ake son mutum ya zama da a game da addini ya rike shi da gaske sannan rike addini da gaske ba yana nufin shi kenan komai kawai kai ka zama mai zafi ba akwai waɗannan da lissafa mun nan siffar da ce akwai azzafawiyun su ne waɗanda su ba su ganin ma a dariya a addini sai ka ji ana ba da labarin a ce ai ba taɓa ganin dariya shi saboda tsabagen riko da addini shi bai da lokacin dariya ba taɓa ganin neman mushi ba wannan kaga wani irin addini ne wannan to abin da ake rike ake nufi da riko da addini da gaske shine kada kai wasa da shi abin da yake wajibi ka bar shi a wajibi abin da yake mustahabbi ka bar shi a mustahabbi kar ka dauki mustahabbi ka ce wajibi ne sannan kuma kada ka dauko wajibi ka ce mustahabbi ne kowane abu ka aje shi inda shari'a ta aje shi kuma kai iyaka iyawarka wajen aiwatar da shi ba tare da kayi wasa da shi ba al-imam al-qurtubi al-imam at-tabari yake cewa wa nishatin kuma da karfashi ana san kana bauta ma Allah kana jin daɗi kana bauta ma Allah kana jin daɗi shi yasa ai hatta ibada ta nafila sallar dare idan ka ji bacci to ka kwanta kai baccin ka ka dan yi baccin ka huta sai ka ci gaba kada ka zo kai ba kanka irin na ɗalibai masu son su ci jarabawa su ɗaura kansu da igiya ko su sa kafarsu a ruwa wai duk dan su ci jarabawa ka ce wai kana sallah sai ka samu ruwan sanyi ko a sa kankara a kanka wai ka bacci ya kwashe ka wallahi ba wanda ya saka wannan in ka ji bacci ka tashi kai baccin ka shi ke kana jin bacci kana ibada sai ka ajiye ibada ka huta ka kwanta kai baccin ka ka huta in ka gama hutawa ka sai ka miƙe kuma sai ka ci gaba da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka kai wannan ita ce fahimtar addini haka kuma manzo sama ya karantar da so daga wani shaɗin kenan فأوصيكم على العمل بذلك ميثاقكم sai aka ba ku alƙawarinku saboda wannan aikin da za ku iz rafa'na fawqakum al-jabala kaga imamu tabari fahimtar sa ita ce ne at-tur al-jabal kuma za mu ji wata aya Allah kai mu gobe da ta fassara at-tur a matsayin al-jabal a cikin suratul a'raf wa idza taqana al-jabala fawqakum kaga at-tur ashe al-jabal dutse kowane dutse ke Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani Allah ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci Allah ya tsare su daga aikata abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen yi musu biyayya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairin sa albarkatai da alkhairai da suke cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala shirkitar da mu shirkitar da zuriyar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah